بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الأنام محمدا صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mitarin albarka na asabar daren lahadi wanda ya dace da takwas ne ko tara tara da wata na safar hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da shidda da wata na takwas watan agusta miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun littafin umdatul ahkam a wannan masallaci mai tarin albarka da alkhairi na darul hadis da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar Niger wanda yau za mu tashi darasi na 16 a cikin jerin darasinmu na wannan littafi na umdatul ahkam muna fata wa Allah subhanahu wa ta'ala ya muna jagoranci ya ba mu ikon faɗin daidai da kuma aiki da abin da muke faɗa wanda muna cikin babi na sha biyu babin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuma za mu tashi hadisi mai lamba na 85 da ikon Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke roƙo da ya dakar da mu duniya da da alkiyama malati alhadisul khamis wa 80 hadisina 85 an an albarra bin azib radiyallahu anhuma daga barra dan azib Allah ya ƙara musu yarda qala yake cewa raqamtu as-salata ma'a muhammadin sallallahu alaihi wa sallam yace na sa ido na kuma kalli na lura da sallar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam a lokacin da ni nayi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa wajadtu qiyamahu sai na tarar da tsayuwar manzon Allah a cikin sallah faraka'atuhu fa'tidaluhu ba'da ruku'ihi da kuma ruku'in annabi sallallahu alaihi wasallam da daidaituwarsa bayan ruku'i fasajidatuhu da kuma sajada sujuda ta annabi sallallahu alaihi wasallam fajilsatuhu da kuma zamansa baina sajdatain tsakanin zama zama guda biyu eh sujuda guda biyu fasajidatuhu da kuma zama sujudar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam fajilsatahu ma baina taslimi da kuma zaman annabi sallallahu alaihi wasallam wa zaman da ake sallame sallah walin sirafi da kuma juyawa qariban min as-sawa'i kace dai ba sa da bambanci abin kusa da kusa ne saboda natsuwa jama'a mun fahimta wannan hadisi na barra dan azib Allah ya kara masa yarda yana ambato muna kasance karatun annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma ruku'insa da sujudarsa da zamansa na tahiyya da kuma yadda in ya taso daga ruku'i yake tsayuwa wannan tsayuwar na bayi ruku'i da kuma yadda yake zama tsakanin sajdatai tsakanin sujuda guda biyu to ka dai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwatanta aiki da lokaci a cikin su ne jama'a mun fahimta ma'ana dai annabin Allah in ya zo sallah da ruku'insa da sujudarsa ba sa da bambanci wajen ɗaukar lokaci haka ma wani lokaci karatun shi annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba ana nihin ana nihin kamar daidai ba a'a natsuwa yadda annabi yake natsuwa domin wannan hadisi yana karantar da mu yana yana natsuwa a cikin a cikin sallar ta ta annabi sallallahu akwai natsuwa a ciki ina fatar mun fahimta natsuwar da take cikin karatun manzon Allah irin da zaka samu a lokacin da yake yin ruku'i idan ya taso daga ruku'i wannan natsuwar akwai ta idan zai je sujuda ma akwai wannan natsuwar in ya taso tsakanin zaman sujuda tai akwai wannan natsuwar idan ya zo zaman tahiyya ma ana samun sa da natsuwa a cikin a cikin sallah manzo Allah sallallahu baya wasa da ɗaya daga cikin waɗannan ababen da muka aikata kuma baya jin wani abu yayi masa yauni ka san akwai wanda in yazo in ya ida karatu zaka ruku'in sa kamar an tusa masa allura zai gaggawon ya tashi ko kuma yana tashi daga ruku'i zai gaggawon ya je to ba haka manzon Allah sallallahu yake ba hadisin yana karantar da mu al-i'tidalu fi tuma'anina annabi yana daidaita natsuwar kamar baya jin wani abu yayi masa yauni baya jin wani abu yayi masa yauni a cikin abin da yake aikatawa na na na sallah baya jin abin da yauni ko ko mun fahimta wannan shine abin da malai yake so ya ya ya fitar muna a cikin wannan a cikin wannan hadisin Allah subhanahu wataala ya datar da mu ai ga abin nan ko malai ke cewa daga cikin abin da zamu doka a matsayin fa'ida na wannan hadisi ana buƙatar daidaituwa a cikin ruku'i mutun yayi al-i'tidal ya daidaita dukkanin kashin sa kowanne kashi ya ya tabbatar wannan kashin ya daidaita haka a wajen sujuda kamar dai ka ce su doki tsawon lokaci guda misali in zaka iya minti biyu a ruku'i to kai wannan minti biyu a sujuda ko kun fahimta abu na biyu eh kuma ana son karatun mutum yafi yafi zaman da zaka yi tafiya tsawo ana buƙatar wannan sannan kuma ana buƙatar dai mutum ya natsu a cikin sallah saboda ita natsuwar rukuni ce daga cikin rukunan rukunan sallah duk wanda bai natsu ba a sallah kamar yana wasa da wani rukuni ne wanda sallar sa za ta iya samun matsala Allah subhanahu wataala ya kawo mana saukin al'amari wanda kuma muna ganin yadda ƴan uwa suke sallah a wannan lokacin haƙƙi ne akan su malamai da ɗaliban ilimi su dinga wayarwa da al'umma kai bisa sha'anin sallah domin sha'anin ta abu ne mai haɗarin gaske ko mai girma Allah ya ba mu ikon gyarawa jama'a mun fahimta malaiti alhadisu sadis wa samanun hadisi na tamanin da da shidda an thabitul bunani ana anas bin malikin radiyallahu anhu daga Thabit al-Bunani daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda kale yake cewa inni la'alu an usalli bikum kama kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli bina yace ni bazan takaita ba ni bazan takaita muku ba game da sallah kamar yadda naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mana sallah yana naga annabi na yi wannan sallah to ni bazan takaita ba akan sallar annabi duk abinda naga manzon Allah yana aikatawa a cikin sallah to zan yi kokari ni ma naga nayi muku shi a cikin sallah saboda koyi ga manzon Allah kuma Allah subhanahu wataala ce wa in tuti'uhu tahtadun in kuka wa annabin Allah da'a kun shiryu sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ke cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma la ce wa atiu Allah wa atiu rasul to kaga yiwa annabi da'a cikin abinda manzon Allah ya karantar wannan musulunci ne jama'a mun fahimta yace inni la alu an usalli an usalli bikum kama kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina yace ni har abada bazan takaita ba zan iya kokari na daga ban takaita ba ban rage ba daga yadda naga manzon Allah yana mana sallah inji Anas dan Malik yake cewa qala sabit sai sabit yake cewa fa kana Anas yasna'u shay'an la arakum tasna'unahu yace ni fa ina ganin Anas dan Malik yana yin wani abu cikin sallah amma fa wannan abun bana ganin ku kuna yin sa kaga shi sabit ya samu ne daga wa daga Anas dan Malik shi kuma Anas yana magana akan wa akan manzon Allah dan Anas ya san shugaban halitta ko ba komi dai aka ce kayi shekara ɗaya bayan ɗaya shekara goma tare da mutum to ina ganin ba wanda zai baka labari sa ko manzon Allah sallallahu yayi rayuwa da Anas Anas yayi rayuwa a gidan Annabi a matsayin yana yana mai masa aiki a gidansa tsawon shekara shekara goma ka san shekara ku goma ba wasa bane a shekara goma ba wasa bane nan da shi nan daga baka aka ƙara shekara goma ai duk ba haka muke ba ko kuma shekara goma baya ba haka ake ba shekara goma ya yi tare da manzan Allah kusan kullum sai ya ga manzan Allah kullum mun bayyana to kaga ai ba karamar tahiya bace ashe ya san wa ya san manzan Allah sallallahu to yake cewa ni fa Anas eh sabita ce ni ina akwai abun da Anas yake yi a cikin sallah wanda ku fa yanzu ban ga kuna yin shi ba kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i Anas dan Malik ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'i kamar da ya ga manzon Allah yana yi sallallahu intasaba qa'iman sai ya miƙo a tsaye intasaba qa'iman sai an ya miƙe a tsaye yaga annabi yana yi ne shi ma sai yake yi hatta ya qula alqa'il har wanda bai fada zai ce in aka samu dan sa idanu kasan akwai mutanen da su ba su da aikin komi malam sai sa idan ana ruwa suna kilgewa to in aka samu wanda shi bai da aikin fari balantana na baki to ai kaga sai a samu ya shiga cikin sa'ida dama ai abin da ke ka sa'ida nu shine ne rashin aikin yi ko rashin aikin yi Allah ya raba mu da rashin rashin aikin yi to har wanda mai fada zai ce qad nasiya manzon Allah ya manta sallah yake shi Anas yana yin haka saboda ya gano daga annabi in annabi ya miƙe daga tsaye ya miƙe tsaye to in tasaba qa'ima sai manzon Allah ya miƙu tsayi shi yasa shi ma ana saki yake miƙewa a tsaye saboda ya ga annabin Allah yana yi sai ka ce dai kai manzon Allah ya manta sallah yake yi wanda yake zalla da Anas kuma sai ka ya ce Anas ya manta cikin sallah yake shi kaga mu yanzu wannan sallar tana da wuya a yi ta ko wannan sallar mu a wannan zamanin wuya gare ta eh zamanin TikTok da WhatsApp kana Allah Allah a sallame kaga mi ya shigo mi ya hita kaga ba za mu iya ba wa idza rafa'a ra'sahu kuma idan ya dago kansa daga sujuda mina sajda daga sujuda makasa sai annabin Allah ya dan zauna hatta ya qula alqa'il in ya zauna har me fada zai ce qad nasiya ya manta sallah yake to Anas yana musu wa irin wannan sallar tawa ta annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ana karantar da mu ne cewa ba laifi mutum ya dan tsawaita tsayi bayan ya dago daga rukui amma fa ba a karanta qur'ani a a wannan wurin kuma ba laifi mutum ya dan zauna ya dan jima zaune kafin ya ƙara tafiya sujuda saboda annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi haka al-Imam Muslim ya fitar da shi daga hadisi ne ingantacce inji malaman malaman hadisi ina batar mun fahimta الحديث السابع وثمانون مالك حديثنا ثمانين دبقي أنا أنس أنا أنس بن مالك دقى أنس بن مالك الله يكارى مصير ده قال يكيتي وما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس يكي ما صليت تندنك دقيبا تبين صلى با أرايواتا تدنا بن تبين صلى با وراء إمام قد أخف, من صل... أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم yace ban taba yin sallah bayan wani limami ba a rayuwata da dai a duniya limamin da yafi kowa sauwaƙawa yake da sauki kuma yake cika rukunnan sallah baki daya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam tunda nake ce ban taba ganin mutum mai sauki ba wajen sallah bai takurawa bai tsanantawa ashe kaga ana son a nuna maka cewa wannan a sallar farilla in annabi yana bada sallah yana dubin halin suwa ke baya gare sa daga ji an karanto hadisin wancan na Malik a wannan ana bayanin nafila ce nan kuma zancan farilla ake dan cewa yayi raqamtu na lura na sa ido na kula ashe abu ne wanda bai zamanto ba tunda yana gidan annabi zai iya yi to amma idan aka je a masallaci za a yi sallah annabin Allah ra'ufur rahim ne kamar da Allah subhanahu wataala ya sifanta sa Allah ya tafi ma rahmatin min Allah linta lahum eh shi in ana jagoranci ana dubin yanayin al'umma ba a tsanantawa yasa manzon Allah yayi addu'a yace ya Allah duk wanda ka jagorantar da shi wani abu na cikin al'ummata ya tsananta musu Allah fashkuk alaihi Allah ka tsananta masa duk wanda Allah ya ba jagoranci daidai da limanci wallahi hatta limanci jagoranci ne mai girman gaske sai Allah ya baka jagoranci da limanci kake tsanantawa bayin Allah har ka kashe masallaci aka goma gudunka to manzo Allah ce kai ma Allah ya tsananta maka ga sahabbai sun kawo karan mu'azu mu'azu bayana zamanin annabi annabi ya bashi lasisin malami ne kai waye baka lasisin malami ne manzon Allah ya yarda 100 bisa 100 Mu'azu malami ne. Bike tabbata maka da wannan lokacin da Annabi ya tura Mu'azu dan Jabal kasar Yaman ya je yayi wa'azi. Yace je kasar Yaman kai karantar da su. Ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Idan suka amince ka ce musu Allah subhanahu wataala ya farlanta musu yin sallah guda biyar a dare da rana. Idan suka yi maka da'a sannan kuma ka ce Allah ya umarce su a dinga fidda haƙƙin Allah cikin dukiyarsu a dinga karɓa daga masu kuɗi ana baiwa talakawa. tace kuma ka guji da'awar addu'ar wanda aka zalunta yace domin duhu ce a ran tashi kiyama shi kaga annabin Allah ya ya yarda malami ne yace masa idan ka je Yaman da me zaka yi wa'azi yace zan yi wa'azi ne in aka aka kara da me zaka yi hukunci yace zan yi hukunci ne bisa littafin Allah subhanahu wataala yace idan aka maka shari'ar da cikin abin da ka haddace na Qur'ani babu shi a cikin Qur'ani ya zakai yace zan je da sunnar ka annabin Allah yace idan kuma abin bai taba faruwa ba a zamani a gaba garan ya za ka yi yace zan yi iya abin da naga ya dace ne annabi ya buki kirgin sai yace ka kai ka kai malami to kai waye baka malinta gaba karasu aka kawo wajen manzon Allah in yazo sallah yana jimawa yana jan dogon karatu al'umma ba ta iyawa suka zo da wajen annabi suka karasa annabi ransa ya bace yace aturidu an takuna fattanan ya mu'az yanzu kai mu'azu zaka fitini mutane a cikin addini suka shiga jarrabe su abinda Allah bai tsora musu kai ka tsora musu kace in ka zo sallah da mutane ka ta washamsu da wadduha washamsu da wallaili kai ka sauka mutane su wadduha ka sauka wa al'umma annabi ne faɗa wa mu'azu dan jabal wannan min babi auladu wani limami a duniya yaji wannan karatun ba ce kaka ja dogon karatu ba amma dai ka dinga stibin halin da mamunka suke haka duk wanda kake jagoranta ka dinga dubin yanayinsa ka dinga mu'amala da shi gurgurdan yadda kake gaza zai iya tafiya domin wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj kuma qaida yassiru wala tu'assiru eh wannan kaidar a rike ta sannan kuma Allah subhanahu wataala bai sanya mutun ya wahala ba shi an agoma akwai cutarwa to Allah sauke mutun yake kala ce usuliyya eh kala ce usuliyya Allah ya datar da mu to yake cewa ni tunda nake a rayuwa ban taba yin yin sallah bayan liman wanda yake sawwakawa akhaf wanda yake runguntawa mabiyansa wala atam kuma yake cika wannan sallar ayita yadda ya kamata da natsuwa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam bala suka ce wannan hadisi zamu iya doka darasi guda uku a ciki darasin fari ana son liman ya dinga sawwakawa bayan Allah kada ya tsananta ka dinga tsadan saboda kad wajen gyaran gida a bata idanu wajen neman lada kuma ka samu tun ya roshe ladarsa ya roshe sallarsa baki daya abu na biyu ana buƙatar mutum ya yi ƙoƙari ya cika sallarsa ka zamanto mai cika sallah kusa akwai masu yin sallah rabi da rabi to ka dinga cika sallah ayi ruku'i da kyawu ayi sujuda da kyawu ayi tsayuwa mai kyau wannan abun na da muhimmanci kware da gaske ai zama na tahiya mai kyau ai zaman za a sujudu baina sajdatayn mai kyau ana buƙatar ka cika wannan abun sannan kuma in za ka yi ka dinga koyi ya zaman to madubin dubawarka a cikin ibada gaba ɗaya kaf annabin Allah ne in za ka yi sallah ka koya ya annabin Allah yayi shikenan ka raba kanka abu na uku jagorancin wannan hadisi na karantar da mu dacewar mutum mai karanci mai girma ya jagoranci al'umma mutun ya mai shesa malaman hadisi aka samu bambanci da malaman fiqh a wajen limanci a gun malaman hadisi in aka ce za a bayar da sallah to wanda fi kowa cancanta da ba da sallah shine wanda fi kowa suna alqur'ani amma gun malaman fiqh to su wanda fi kowa ai wanda zai ba da sallah a gunsu shi ne wani afkahun nas wanda yafi mutane fahimtar fiqh kaga samu masabadi a nan malaman hadisi aqra'uhum likitabillahi in za a ba da sallah suka ce ana dubi wanda yafi kowa sanin alqur'ani shi ake sanyawa gaba ya ba da sallah amma gun malaman fiqh suka ce a'a faqihi wanda ya san hukunce hukuncin sallah to kaga yanzu wannan matsalar guda biyu sai ka hada su a wuri guda sai ka jama'a su sai ka ɗauko dalilai kuma za ka iya daga ce wanda ya karanta ƙur'ani da kyawu sannan kuma ya san hukunce-hukuncen sallah to ko bai haddace ba shi ya dacewa da da ba da sallah wanda ya iya karanta ƙur'ani da kyawu ba da kuskure ba sannan kuma ya san hukunce-hukuncen sallah don akwai wanda ba in aka yi ƙabli ko ba da bai sai rashin gyara ta ba haka ne kagun ga la yaslu lil imama bai dacewa da limanci wannan hadisi na kanta da mu dacewar annabi shine yafi kowa daraja da falala to kuma shi ke ba da sallah shi yasa har a rayuwar manzala sallan tab gaba daya manzala shi da limami har ya mutu duka duka in ka dibi tarihi bai wuce so biyu ba da aka baiwa manzon Allah sallah bai wuce so biyu ba duka kaf har annabin ya mutu bai wuce so biyu ba kai hatta da aka tafi amsa sallah fa shi ya ba da sallah ba lokacin da zo Baitul Maqdis annabawan Allah shi ya jagorance su imamul mursali kenan mun bayyana a madina so bi kan aka bai manzo Allah sallallahu yana kwance bai da lahiya eh annabi bai da naibi masallacin manzo Allah bai da naibi masallacin annabi bai da naibi naibi shi annabi shine limami in babu in ba in zai hita garin madina yaki sai ya ce wani kai ne jagoran madina kaga kuma kai ne limamin garin madina haka annabi yake kuma ai ya sha tsora mutane da yawa jagoranci su hoke garin madina daga ciki akwai Usman dan Affan lokacin da aka je yakin Badar mazala bai Uhud Usman bai Badar ne Usman bai tafi ba Usman bai tafi ba yana garin Madina shi ya kula da Madina akwai sadiyawa kuma za a sanya Ali bin Abi Talib jagoranci ko kuma in ya aika ku mission in ya ce wani kai ne amirkin ta to kai ne liman ha aje a dawo ko kun bayanta Allah ya dace da mu wannan karatun ne muka rasa wato karatun tarihin annabi na da muhimmanci kwarai wannan shi zai sai tsara ka iya rayuwa da al'umma ba matsala Allah ya dace da mu je hadisi na gaba ko eh alhadith thamin wa thamanu shi sanya kakin wannan shi sa sheikhul islam dan fodiyo Allah ya ji kansa ya gafarta masa in yazo gari lokacin da yake kafa daulat islamiyya in yazo gari zai kafa daula ta musulunci to wanda yake sanya shugabanci malami ne ai da mun kaida shugabanci ta malamai ce malamai su ne in ka duba ka yana da wuya ka zo gidan sarki na gargajiya baka isa masallaci ba wannan abun wanda ya kawo sa a kasar mu ta Hausa shine Shehu Dan Fodiyo Allah ya ji kansa ya gafarta masa a san masallacin ne a gidan sarakai aikin Dan Fodiyo ne duk in yau zai kawo tuta ya sanya in aka tashi sa shugaba sai a zo a jayo malami a sashi ga ka malami ga ka alƙali kuma ga ka limani ko kun baita kai ne malam eh kuma kai ne sarkin sannan kuma kai ne alƙali kuma kai ne liman kuma yanzu kaga sarakin da mubarike to ta ta dan abin da ke su go mu yanzu sara duk galiba in ka duba sarakin da Niger cikin kashi 10 kashi 7 duk ɗan boko ne duk ɗan boko an yi ta an buga tura an buga yawon duniya aka kare wani ma in ka zo ka zo da shi wallahi la adab ba ta girgibe ya karbo ba cin mutunci ba a magana ta gaskiya ce amma da kan malamai ne da malamai ne saboda khilafar da aka dauko ai ta annabi ce shi kuma annabi malami ne ba ga bane manzo Allah malami ne kuma shine shugaba kuma shine limami mun fahimta duka wannan nawaye shi yasa Abdullahi dan Abbas da yazo fassara atiullaha wa atiu rasul wa ul amri minkum yace ana nihin malamai ne su ne kan gaba saboda su ne jagorori na fari Allah ya datar da mu to shi yasa yayin kan lura da duka liyamai suke bada sallah amma yanzu abun sarakuna suke bada suke bada sallah saboda karanci su shi dai annabi shi ke ba da sallah a masallaci ne za ka ranka ya dade da martaba Allah ya ƙara girman kwana kai ma ka rike masallaci ka ta ba da sallah Allah ya datar da mu الحديث الثامن وثمانون حديث ده تمانين ده تقص أنا أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري دقى أباك قلاب قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري وتنم بصراني قال كيتي وجاءنا مالك بن حويرث مالك بن حويرث يازومنا في مسجدنا أما صلاتم mun samu ziyarar wani sahabi Malik dan Huwairis yazo a masallacinmu faƙala yake cewa inni da usalli bikum yace kun ganni ni nake jagor ina jagoranta ku sallah ina zawwa nayi sallah da ku wa ma uridu salata amma asalin abun ba wai bane ina zo ne dan in yi sallah a'a ina jagorantar da ku sallah ne saboda wata manufa na karantar da ku yadda annabi yake yin sallah amma ai haka ne ga masallacin goma sai in yi zama na can amma abin da yasa nake zauwa nan saboda na karantar da ku sallar annabi sallam kaga ashe in ka san wani abu na ilimi ya zan wajibi ka nuna ma wanda bai sani ba domin wannan abun ne yanzu fa yayi karanci fala umar al'amru bil ma'ruf yayi karanci yanzu a ta sallar nan fa akwai zaka zo kai sallah da shi ko kuna sallah da shi ta wasan bai iya ta ba amma kun ba za ka iya dan kebancewa da shi minti biyar ka dai masa iqtirahat gaskiya huri kaza cikin mutuntawa da karramawa da sanin ya kamata da maganganu masu tausasawa kadan ja hankalinsa akan nuna masa kuskurensa a cikin sallah dan ya dauki mataki ya gyara dan fa akwai wanda wallahi aziz in ya mutu a ire dake sallah to ina rantsa maka da Allah bai da babbaci da sufira auna gaban Allah subhanahu wataala eh dan ba sallah bace yake ana dai zuwa ana komawa bai sallah ba shi fa matsalar addini kai bisa jahilci matsala ce dole sai kai yomi amfani ai ko manzon Allah dan ya karantar da kai da zaka bautawa Allah subhanahu wataala yake cewa wa ma uridu salata ba ina nihi bane dan nazo ne dan dan dai kawai in ta ba ku sallah a'a yace usalli kayfa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina yin sallah ne kamar da uwar idanuna ta ga manzon Allah na sallah idan naga annabin Allah yana sallah to haka ni ma nake muku sallah ba dan kuma ba dan kuma ku doka ku dinga yin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qultu fa qultu li abi qilaba sai nace wa abu qilaba kaifa kana yusalli to ya annabin Allah yake sallah ya annabin Allah yake fa qala yake cewa misla salati shaykhina hadha misalin kwatankwacin yadda wannan dattizan yake sallar yana nihi Yazid bin Amr bin bin Amr bin Salma al-Jurami yace yadda kaga dattijon nan yana sallah to haka manzon Allah yake sallah wa kana yajlisu idza rafa'a ra'sahu min as-sujudi qabla an yanhada daga cikin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine annabin Allah idan yayi sujuda ta daya yadda ya koma kafin ya miƙe sai yayi zama wannan shi ake kira jalasatul istiraha manzon Allah yana zaunawa zama na hutu cikin sallah kaga yanzu wannan wannan karatun humumun barshi ba haka bane kallama tajid ana samu masu yi amma kadan kake samu masu masu kwatanta wannan abun kafin mutun ya wani fa daga daga sujuda yana tasowa zai tahi tsaye kawai to daga cikin sunnar annabi a wajen sallah in annabin Allah yayin sujuda ya zo ya zauna ya koma in zai miƙe tsaye to banzan Allah ya jilisa yana zaunawa gabanin ya miƙe sai ya zauna sannan ya miƙe tsaye ya zo da raka'a ta gaba bambanci karatun yanzu muna yin wannan na'am muna yi kaga mutun ya zauna tahiyya ce ita ma shafshaf na ake yin ta wani karatu da muke yi kai da sai Allah ya kaso ki al'amari kaga kawai mutun tab ya mutu a ƙare sallah wai kuma mi za shi waye ta shago kuma shi shagon ku tun da aka ahe shi wa ana zuwa shagon gafa akwai wanda hanyar zuwa shagon nan yana taho ko kuma hanyar zuwa wacce keke ba wallahi saboda iya abin da Allah ya rubuta masa kuma akwai wanda yana nan ba shagon bane gare shi a tebur ce gare shi sai ya tara abin da kake kake da shago baka da shi saboda Allah ya rubuta ga kowa ga abin da zai samu ba wata rayuwa inji annabin Allah da za ta bar duniya fati sai ta kammala cin arzikinta bambance karatu shi kuma shagon ai ai baya cikin abin da yake wajibat abin da yake wajibi daruri ibada ce shagon na a samu ne a datsu abota wa Allah subhanahu wataala amma yau mun fifita wannan shagunan da da sallar mu Allah ya sauke Allah ya kare mu a wannan gabar malamai sun yi sun yi sabani shin hukunci ita jalsatul istiraha mustahabbi ne ko kuma alal wujubi ne abane wanda yake wai abin nan yake da suna mustahabbi ne ko kuma wajibi ne kai an so ne kai ko kuma a'a wajibi ne usul da cikin malamai suka ce a'a su a fahimta su mustahabbi ne suka ce fahimta su mustahabbi ne daga cikin masu wannan fahimtar akwai al-Imam Ahmad akwai al-Imam Shafi'i abinda yake mashhur fi mazhabihi ya tafi akan cewa wannan abin mustahabi ne an so amma kuma so wannan fa da ake wannan shine kusan kauli mafi mafi rinjayi wannan malaman hadisi suka tafi akan sa cewa ba wujub ina da cikin wujub to da wannan mai ganin wujubin sai irin su Nasiruddin Albani alaihi rahmatullahi ta'ala malaman hadisi galiba suna ganin wajabcin yin abun sai dai kauli mafi rinjaye shine al-istihbab amma yin sa yafi barin sa lada Allah subhanahu wataala ya datar da mu daga cikin abin da zamu doka a matsayin darasi a cikin wannan hadisi shine an so ka dinga yin zaman jalsatul jalsatul istiraha sannan kuma hurin da ake jalsatul istiraha shine gabanin mutun ya je raka'a ta biyu ko kuma mutun ya je raka'a ta ta hudu anan ake jalsatul istiraha sannan kuma eh abin da yasa ake yin ita jalsatul istiraha kin saboda a ɗan farraka tsakanin sujuda da tsayuwa zamanto an san da an taso daga sujudar dan warrafa'u minhu fardun ko to a ɗan bambanta su wannan shine daga cikin daga cikin hikimar sannan kuma ya halitta mutun yayi ibada dan karantar da mutane yanzu misali masallaci ne kai ne liman kana ba da sallah kuma kowa ya san duk mai karatun Qur'ani ya san da cewa akwai abin da ake kira sujudu tilawa haka ne yanzu masallaci ne diyawa ana zuwa karanta ayat da ke da ko sujudu tilawa amma ba a yi to yanzu sai ka dan tashi kai mutane tambishi akan sujudu tilawa da makamancin sai da sunna ta karantar don annabi yana yi kuma duk mai karanta Qur'ani yana ganin alamat da ake zawwa in ka zo da ake yi to idan aka tashi sallah ta gaba to sai ka dauko inda ke da kai ayar da ke da ko sujudu tilawa sai ka karanta ta kai sujudu tilawa dan ka nuna wa mutane yadda ake yi ya halitta irin wannan ko mun bace karatu mun gane wannan misali ne to da sauran ababe na addini da sauran ababe na na addini Allah subhanahu wataala ya datar da mu alhadithu tasi wa 80 hadisi na 89 ana abdullah bin malik bin buhaina daga abdullah dan malik dan buhaina annan nabiy sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ya kasance daga annabi sallan kana ya kasance idza salla idan manzon Allah yana sallah farraja baina yadayhi manzon Allah yana bude tsakanin hannayensa manzala bai takure matse aka dai sujuda kenan annabin Allah farraja baina yadayhi yana bude hannayensa bai matse su asa akwai wanda zai matse daga dun ya takure kamar kamar mai jin sanyi to gun bayanta in aka je sujuda zaka ga wani ya dan duk ya matse hannunsa to manzon Allah sallallahu sunnar sarka cikin karantarwarsa in yazo sujuda farraja sai ya bude baina yadayhi da ayatukanin hannayensa hatta yabdu bayadu ibtayhi har ma hasken hamata na annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayyana saboda yadda yake ma'ana ai ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin baiwa da ni'ima da Allah ya yi masa ko kaki ya ya tofar to kamshi yake yi manzo Allah yayi zuha kaga ai mutun ya zuwa zaka ji wani wani hammira ta shigo to amma musamman irin matan nan masu furoji la haula wala quwwata illa billah daga dole sai ka nemi goro ko shugon to manzo Allah sallallahu in yayi gumi kanshi yake yi in ya tuda wayawu kanshi yake yi to zaka in ya bude in ya bude hannayensa saboda yadda yake baya matsewa yana budewa ne daidai da yadda jikinsa yake to har hasken abun nan haske na hamatan annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam suna suna bayyana wannan hadisi na al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim ya fitar da shi sannan kuma hadisi ne wanda malamai suka ce yana karantar da mu awabe da ya kamata mu lura akan sa na yadda ake yin sujuda da wasu ba su yi sujuda ba wani zai zo ka gashi ya yi ya ya miƙe ko kamar mai shirin iyo wani kuma za ga ya zo ya duƙuru kamar kunkuri kamar bishiya ta ta shige cikin abin nakinta haka ne kowa ne da iri da yake yi matsalar ba a zuwa makaranta wallahi ina yadda muke ta adda yadda ake ta neman kuɗi haka ake ta karatu ko to ina tabbatar muku garin nan yana da wuya a samu jahili kowa malami ne kuma kowa hafizi ne kun fahimta da yadda ake neman kuɗi haka muke karatu to da ina jin a ba ba Niger ba Africa gaba ne sai an dinga nuna wallahi wallahi da yadda muke yanzu yana da wuya ba inda zaka je ba kai kiran tawo ya je neman babu ya ba shi dan tawo in ana zuwa lahira neman kuɗi wasu ya take dan tawa in ana zuwa lahira neman kuɗi amma dai neman ilimi kan lakum dinukum waliyadin daga ne ake kawai bata lokaci ne bata la haula wala quwwata illa billah Allah ya kaso kin al'amari haka wannan hadisi yana karantar da mu hay'a yanayin da manzon Allah yake sujuda akai yadda ake sujuda wani kuma zai zo ya sujuda goshin sa ne yake tabo kasa amma hancin baya baya tabo kasa duk wanda ya wannan baya da sallah saboda bai yi sujuda ba Allah ya kare mu To, miye hikimar buɗe hannaye a cikin sallah jama'a? Masu suna da cikin hikima na farin amfanin jikinka ne. Daga cikin amfanin jikin za ka samu nishaɗi da kuma karsashi wajen yin ibadar. Sau in ka tako ne za ka jira kamar ba daɗi, amma idan ka buɗe za ka ji kama sha ala a ko? Sada kuma za ka ji mutum ya daidaita akan gabobi yadda ya kamata ya daidaita. sannan kuma zai ji kowane gaba ya cancanta a yana bota wa Allah yadda ya kamata ina batar mu fahimta to sai dai a wannan gabar kasan fuqaha su kullun cikin bayani suke karatu in ya kai karatu dole sai an yi buguwa za a hango su ababe to fuqaha sun yi magana anan suka ce to shi wannan bude hannayen abu ne wanda ya shahi maza da mata ko kuma maza ne kadai ya shafa wasu ka ce a wannan abu na maza ne ban da mata wannan kaulin hanabila ke suka ce a'a wannan aikin maza ne in ai mace da kaga in kace ta bude an ba ta aiki suka ce a'a wannan aikin ya shafi ya shafi kowa da kowa ya shafi ya shafi kowa da maza da mata kuma wannan shine abin da yake kaulin jamhur Allah ya dacar da mu al-hadith 90 hadisi na 90 an abi maslamata sa'id bin yazid qala an samu daga abi maslama sa'id dan zaid dan yazid yake cewa sa'altu anas ibn malik na tambayi anas dan malik radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda akana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam yusalli fina alaihi wai shin annabin Allah ya kasance yana sallah da takalmi kaga shi dai Anas yana gidan annabi yayi rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma in zaka tambaya ka tambaye wanda ya sani kaga tambaye wanda bai sani ba sai ya tambaye Anas wai hukuncin yin sallah da takalmi to ana samu hukunci ne daga wa daga alqur'ani ko kuma sunna to kuma sunnan kai karaye da manzon Allah ka taba ganin manzon Allah yana sallah da takalmi kala ya ce na'am eh ci ba shakka so diyawa ce yasa nasiruddin albani yake cewa idan mutun ya zo sallah to zai lura da takalminsa in akwai kazanta ya ga kabe kawai ya sallar takalminsa ya ce kuma saboda sunna manzo Allah yusalli bina alaihi taratan wa taratan bila na alaihi annabi yana yin sallah wani lokaci da takalmi wani lokaci ba takalmi to mu yanzu idan aka ga kana sallah da takalmi sai ce kuma so so sun kawo sabon al'amari musamman in in ka zo inda ba ai karatu ba wallahi in ka shiga wasu dazuzuka ka ce za ka yi sallah da takalmi ko za a ta ganin ka wani bakin arne arne haka shi kuma sunna ce ma ai sallah da mi Annabi sallallahu yana sallah da takalminsa ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu wata rana yana sallah sahabbai sun zo da kowa saboda masallacin manzon Allah babu muket irin wannan ba muket ba wani fakaro da sauransu a kasanta ce ko ba kasa ce ke da kai masallacin annabin Allah a wannan lokacin dan a yanzu kam duk duniya ba masallacin da ya kai irin wannan wai ya kai wannan masallacin ko dan wallahi malam Umar yanzu da za a tado sahabi da ya rayu da manzon Allah a masallacin in aka mai do shi ga da Madina take to zai maka musun cewa a duniya yake ba aljanna yake ba yadda aka kawata masallacin to manzo Allah yana sallar da takalmin sa yana sallar da takalmin a cikin sallar sai aka aka nuna Allah ya turo mala'ika yana masa isharar cewa takalmin sa akwai najasa ta sai annabin Allah ya fidda takalmin sa ya ci gaba da sallah sahabbai sai su ma suka fita takalminsu to sun ga annabi yayi kuma mi za su abin nan kuma ya kasa su inna ma ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi ana koyi da liman ne da aka yi da sai takalmin kowa gaban sa ya aka yi suka ce annabin Allah mun ga fidda ne shi yasa muka fidda yace ni na wata takalmin an ce akwai ne sai kowa ya ga ya mutu ce daga yau idan mutun ya zo bakin masallaci zai sallah to ya duba ya ga in akwai kazanta ya fidda wannan kazantar ya shiga ya sallar da kai sallar sa ko mun fice karatun ko to Anas dan Malik dai yana sallah da yace yaga annabi yana sallah da da takalmi saka in ma ka aje wannan sunnar to ka dan dinga tabawa amma dai to yanzu shin ya halitta ka shigo masallaci da takalmi irin wayannan masallacin ne wannan to ga shi kenan alamatul istifham idan misalin kamar wannan masallacin sai ka danyo shokokinka da sulekinka su sha sirashi za ka iya shiga kai sallah sai wuce bi halitta ba amma dai irin inda ke da kai misalin kun tayi a daji kasuwar kauye kana sayar da kubutaka ba sai ka hidda ba kawai kai sallah Allah ya datar da mu Allah subhanahu wataala ya samu wani lafiya malaci alhadith alhadi wa 90 hadisina na 91 ana abi qatada al-ansari an samu daga abaqata da al-ansari Allah ya kara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبس من ذن الله صلى الله عليه وسلم كان يكسنتي يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أبي قتاد الأنصاري يكتي وتبس أن تفيد التوكيد تبس باقا كنت تكين أبن ذن فداه manzon Allah yusalli kana yusalli ya kasance yana yin sallah a lokacin da yake sallah wa huwa hamilun umamata binta zainaba binti rasulillahi sallam yana doke da umama iyar zainab iyar annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shi kuma wannan hadisi yana karantar da mu halaccin dokin yaro ka doki yaro ba fa da mace ba uwarsa a'a kai ubansa ko kuma kai da kaga yaro zaka iya doka sa cikin salabalai ita mace ma balna cikin darurat ita je dan yana kuka balai za ta iya doka sa amma kai yo ba gashi ba annabi san yake sallah yake sallah fa a masallaci amma Hassan ko Hussein sai zo ya haye a wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ba zai jidda sa ba zai ture sa ba sai in ya kare warginsa kuma a ci gaba da sallar haka kowa zai haƙura kaga mu yanzu ma kore yara ake a masallacin wannan kuskure ne yanzu ka dibi kirista in kirista aka ce maka yau dimashi ranar sakarci su ta yi ranar sakarci su in ta yi to ba wanda ke barin ɗiyansa a gida haka ne ba wanda ke bar kuma wani abu ɗabi'a mai kyau tare da su in za a je komi karancin yaro sai an dan bashi wani abu in ya jo ya kai sadaka a kiskin suna na kristanci to mu musulmin ma ba ma zuwa da diyan mu masallaci yanzu da kira ka samu uban da yake ta da ƴaƴansa ya sa su gaba su je masallaci sallar subahi dan dai da rana na kasuwa azhar la'asar magriba lisha duk baka gida saka baka da labarin ko sun yi ko ba su yi ba kuma ga matan yanzu arewa 24 ta dauki hankalin su ga dan karan zuwa wajen biki ta kanta bata zauna ba ita kanta sallan ma ba yi da kai ba ita hukanta ba ta yi wallahi akwai wanda akwai wanda fa sai in ta tashi da sai kir yaro zai waje makaranta zai waje makaranta lokacin zai ga uwarsa tana sallar subahin haka uban zai ce ai ga mama tana sallah shi abin mama yake ba a lokacin sallah bane ga mama tana sallah a ga an samu jarabawa a ga irin wannan ne in ga kuskure ka mutu ka bar maka ka bar yaran ka ko ka shiga tara dan bai da gashi dan nan tasha wallahi sai gyaran Allah saboda daga cikin abin da ke saita mutun ya zama to daga sace akwai akwai sallah duk wanda ga sallah bata gyara shi to ba abin da zai iya gyara shi a rayuwa yau ubangiji da ce inna salata tanha anil fahshayi wal munkar Allah ya ce tabbas sallah tana hana duk wani aiki na alfahasha abinda mutum yake kunyar a ga yana aikata shi inda yana sallah ta gari to ba yadda za a yi tsoron yin wannan abun wal munkar da kuma abun kyama a cikin al'umma ce ibnu qayyim ibnu qayyim ke cewa duk mutum da ga yana yana yawaita saban Allah subhanahu wataala saban Allah na birge sa yace tun wai ma yaje ya bincike sallarsa wallahi akwai matsala cikin sallarsa dai in sallar ta natsu to ba abin da zai masa wasa da imani ta wannan bangaren sai dai jarabawa ta rayuwa mun bace karatu ko to dan haka manzon Allah ya dokar kuma wannan da yake doka ba fa namiji bane mace ce umamatu diyar Zainab kenan jikayyarsa da kuma Zainab diyarwa diyar annabin Allah idan Zainab diyar shugaban halitta ce san Zainab ai kakin kakin ayo ayo hijira da da tana aure da diyan dan dan Abu Jahal ne kafin ai hijira mijinta na farin auren gida akai saboda shi Abu Jahal ai dan uwan Allah ne amma dai a ƙarshe shi yasa ya rabu da su da suka dawo garin Madina lokacin ne abil ya aure ta to annabi sallallahu in yana sallah a lokacin yana cikin sallah zai dauki zai dauki abin na umama wali abil as shi kuma abil as yake cewa dan rabi dan abdushams yace fa idza sajada idan aka zo wajen sujuda in ana karatu ga ta a wuyansa zai rike ta a wuya zai dora ta a wuya tana wasanta yana sallah ana jin karatu a ja ra'a mai kyau kasan ba ba arama da kai manzon Allah sauti babu illallazi duk yadda kaga karatunka ko Aisha zamanin Umar daga cikin abin da in Allah ya taimake muka shiga aljanna sai mun nemi annabi rera mana za a rera insha Allah Qur'ani ko da bakin shugaban halitta ai duk duniya ba wanda kai manzon Allah ya karatun Qur'ani duk duniya kuma ba wanda kai manzon Allah sauti duk a tara sautin mutanen duniya baki daya bai kai ɗaya cikin dubu na sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen karatun Qur'ani ba shi ai shi yasa sahabbai ma saboda yadda annabi yake da sauti in kai har manzala zai cewa Abu Musa al-Ash'ari laqad utita mizmar min mazamiri ali Dawud da kake tsammani da shi shugaban halittar Abu Musa al-Ash'ari ne manzo Allah yana yaji shi na sallah ta annabi yana tsaye yana sauraron karatunsa kuma dalibin waye waye koyar da shi annabi ya ce masa Allah ya baka mizmar sauti min mazamiri ali daud to in annabi zai faɗa masa wannan ya kage tsammani shi sautin manzon Allah ya ce ko kun bayyana ai wannan ya sanya mutane da yawa suke baro masallacin nan ungo su masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yace idza sajada idan manzon Allah ya zo sujuda wada'aha sai ya ajita amma in ana karatu kan yana yana dauke da ita ruku'in ma yana dauke da ita sai an zo ina sujuda sai ya aje ta wa idza qama idan kuma zai miƙe tsaye hamala sai ya doke ta sai a ci gaba da mi da salamu muna yin wannan wani ma fa in ya ga yaro cikin masallaci kamar ran sai ya ce ya hita ina taba ta rai to in ba a nuna musu zawwa masallaci tun suna yara ba yaushe za a nuna musu in ka kuskura suka sa kuɗi gaban nan wallahi sallah za goye za ta yi har dan kusura danka ya sa kuɗi gaba bai iya sallar da mutu yana da wayar iya ta wallahi musamman wannan zamani da komai ya zanna kuɗi komai na kuɗi Allah ya sauke rayuwar mu ga ba wani abu da zai tahi a duniya yanzu ba babu babu babu yanzu in kana son ka ga mata ka ta dinga nan kima ka zama to kai ma kana saki kai hatta dai wa in baka saki wa baka birge suwa yanka ne kai ka haihe su amma wa in baka da ko dala baka cika birge su ba da kyau Allah Allah ya rabu tsohon najidun nan talauci Allah ya kare mu jama'a mun bace wannan hadisi daga wannan hadisi na nuna cewa ba laifi mutun ya ya doki yariya ko kuma ya doki wani abu a cikin sallah na harakat na motsi wanda bai kauce ma bai kauce ma shari'a ba ko liman ne ko ma mun duk wannan baya ba laifi duk da wannan anan ai malumin sun dan tattaunawa amma dai mu aje musu abu suka tattaunawa a cikin abu na biyu kuma duk da kasancewar karamin yariya ce kaga za a yi tunanin mi akwai najisa tare da to wannan baya cutarwa in ji ba da suka ce wannan baya baya cutarwa saboda asalin al'amarin al'asalin fil ashiyayi al'ibaha halacci ke da kuwa cikin wannan abin kuma wannan yana karantar da kai in ji masu ce wannan hadis yana karantar da mu tawadu'un manzan Allah salin tawadu'u kaskantar da kai na annabi ga manzan Allah fa duk duniya shine jagoran kowa amma ga shi na ɗaukar yariya mace a masallaci yana sallah kuma ga annabi ke ana nuna cewa hadisi yana kanta da mu tausayi yadda annabi ke tausayawa yara da kuma halittu baki daya yasa Allah ya sanya yace mun turo shi ne da mun to rahmatan lil alamin rahama ce wa talikai ba baki daya gaba daya annabi rahama ce wa baki daya talikai amma zala akwai kaskanta da wani wagawai dan sa ne amma kunyar yake a gansa dauke da dannansa kuma irin wannan matsalar ta fi shafuwar masu masu kuɗi da masu mulki wani ma bai da lokacin ɗiyansa ya zauna a zauna a yi fira a ci abinci tare wa kai nan ka zauna ke da alaji ku ci abinci an samu matsala wannan yana nuna cewa wai jarin wannan sakarci ne wa daga cikin abun hanyar tarbiyyantarwa in ji malamai ka dinga zama da ɗiyanka kuna tattaunawa eh ka dinga zama kana kallon da wani hannu yake ci yana cin gabansa ne ko gaban wani yake ci sai nan zaka gyara masa dabi'u tun yana karami akwai abin da idan aka nuna maka shi tun kana yaro hakka mutu ba zaka manta ba in zaka zo zama ka gyara zaman ka da kyawu ka wanke hannu kai basmala idan aka nuna maka wannan kullun uban in zai ci zai gyara zaman sa yayi ta maka ya tsauna ya wanke hannaye in za a ce ce bismillah kowa ya ci gaban sa wannan karatu yana daga wurin fita cikin kan mutum amma duka kun zo kowai turanci har na sun rarraba mana kanu kai yanka daban matanka daban kai daban duk maraba sun nuna annabi maraba da su kawai yanzu sunna kwanciya da aka rike malama sunna kwanciya da aka rike amma duk mai wace da sunnanin manzo Allah na zamantakewar aure wallahi annabi da matan sai ke cin abinci da matan sai ke cin abinci Allah ya datar da mu hadisin ƙarshe malam abu ya haƙuri mu rike da wannan hadisi sai mu zamanto mun zo ƙarshen babi al-hadisu thani wa tis'un hadisi na na 92 an Anas bin Malik radiyallahu an an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala daga Anas dan Malik Allah ya ƙara masa yarda daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sake cewa i'tadilu i'tadilu fi sujud ku daidaita a cikin sujuda ku daidaita a cikin sujuda wala yabsutu ahadukum zira'ihi kada yanku ya shimfida hannayensa ka shimfida zira'inka ka aza shi da ƙasa haka so ake ka tira shi kaka shi kaka kaka aza shi da ƙasa kusa akwai masu irin wannan kuma abinda zai baka mamaki ko malam ba wallahi hawo sai ga mutun da hurhura ta zattizo wa ya tsuwa shina gabar tahiya lahira amma bai sallah ba eh tun ana yarintar da aka rike har yanzu ba kaga muhimmancin koya ma yara addini tun suna tun suna kanana wani ba an tayyar zaman sallah tun yana karami sai ya riga ya saba yanzu bai ya tso bai yi saboda ba a koya masa ba to annabi ke cewa wala yabsutu ahadukum zira'i kada yanku ya shimfida tafin hannayen shimfida hannayensa in bisata al-kalbi yadda kare yake shimfida yake zira'insa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya hana a wannan so ake mutun yayi sujuda a hayatul mashru'a yanayin da aka shar'anta maka ka dago hannaye ka farutan ka so ake su kalli alqibla farutan ka inga zo sujuda ka miƙar da su suje su kalli alqibla ka sanya kuma farutan ka ai hannayenka ya zamanto daidai daidai kunnanka daidai kunne mun fahimta goshi da hanci su tabo su tabo kasa kuma hannayen ka cire su ko mun fahimta sannan kuma ka kafa kafafunka a baya haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yake yake yi a wani biyu daga cikin fa'idar hadisi jama'a shimbida hannu cikin sallah haka alama ce ta kasala dalilun Allah kasal na ce mutum kasalalle ne shi kuma sallah su ake kai da mi da karshashi ibada ce fa kana ganawa da da Allah subhanahu wataala sannan kuma akwai kamantacceniya da karnai cikin wannan abu ai ka san a siffanta mutun da karre to reni ne nami walakanci na gidan gaba to ashe duk wanda yake yin wannan abu ya siffanta da kare bai ba sani ba mun fahimta sannan kuma addinin musulunci yana karantar da mu musaba ma ɗabi'a ta dabbobi tunda mu da hankali muke to mu dinga amfani aiki da hankali mu wallahi alazim mafiya yawan mutane ba sa cika amfani da hankalinsu daga mutum gashi nan duk yake da shi ƙato sattalele amma in yi wani abu na wawanci da mu ba akwai wanda shi na nan wani ganin shi kawai Allah bai mai komi ba kawai shi fa dai kawai dai Allah bai ba abin da Allah ya mai wallahi akwai wanda kawai haka yake gani su dai kawai dai duniya gare ba wani abu da Allah ya yi masa babu babu babu su kawai ra'e su kawai su yi rakiyan maza sakare kawai Allah ya sauwake kai ko Allah ya maka ababe da dama da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu abinda muka faɗa ya zabanto gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana shawara dai kowa ya koma makaranta ya karanta ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin sallah domin kada a zo kiyama kai sallah Allah ya tambaye ka haka annabi yake kai zubo zurda idanu kuma wallahi alazim ko in ka koya koya ma diyanka da mata ka dan mata diyawa ni abin da ke bada mamaki in zaka dinga sa idanu da mata sai gaske sallan mata suna yi susu kadai abun kamar akwai gaggawa ciki lokacin da ake doka wajen kwalliya ba a bata shi wajen sallah wajen wanka da wajen shahe-shahe ba a bata wannan lokacin wajen sallah yanzu karatun mace ma da Umar ba duk mace ba za ta tsaya ta karanta maka aya 15 a sallar farilla karatun su daga izaja daga qul huwallahu sayyidina ataina kullu daga inna ataina sai qul huwallahu ahad kullu da ko da ma tsabar tsabar lalacewa durraka qul wallahu ce in kaba ce ai an samu sahabin da ma shi ma qul wallahu yake karantawa Allah ya samu wange lafiya to Allah ya gafarta mana kurakuran mu daga kowa ya dinga sa idanu ya mata su take sallah in mata ba ko ya mata dan haƙi ne akan ka Allah ya dora maka Allah ya gafarta mana wannan kasar tamu Allah ya ƙara mana kwanciyar hankali da zaman lafiya duk abin da yake shari gare mu Allah ya tsare mu da shi alkhairi kuma Allah ya sada mu da shi muna ƙara tawassuli sunayen Allah alhayyu alqayyum Allah ya kare mu da karesa ya tsare mu da tsare wasa ya iya mu abinda ba ma iya kawo na mu ya sanya ƙarshen al'amarin mu shine cikawa da imani kuma ya hada mu da shugaban halitta a cikin aljanna fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh